أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan bau da wannan yammaci na lahadi goma sha takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da tara kenan ko ga watan april na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku jiya ba mu samu yin tafsiri ba saboda yanayin wuta da kayan sauti da suka bamu matsala yanzu dai gwargwado an shawo kansa zuwa wani lokaci insha Allah muna fatar Allah ya mana albarka ga abin da zamu karanta ya sa mu karanta daidai kuma abin da zamu karanta ya sa ya zama hujja a gare mu muna ƙarshen suratul hashri zamu kammala ayoyi hudu na ƙarshen surar yau insha Allah kuma zamu kwana akan su la yastawi ashabun nar wa ashabul janna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم
الفائزون
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ‘yan wuta da ‘yan aljanna ba su zama ɗai, musulmi da wanda ba musulmi ba su daidai, wanda yake cikin ni'ima a gurin Allah alkiyama bai daidai wanda yake cikin azaba. Ba ka da waɗannan da wannan hukuncin su ba guda ba. Wannan bayanin Allah ya mimita shi wurare da yawa cikin Alƙur'ani. A suratul Ahqaf Allah ta'ala na ce am hasiba allazina ishtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kallazina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. ba ma yakumu Allah ya ce ko waɗanda suke yin miyagun ayyuka am hasibal ladhina jtarahu sayyi'at waɗanda suke aikata as-sayyi'at ayyukan zunubi ko suna tsammanin kalladhina amanu wa anna lahum kalladhina amanu wa amilus salihat suna tsammanin musasu daidai da masu imani da aikin sawa'an mahyahum wa matuhum da rayuwar da mutu su da wace suna kamar yanzu Allah ya sa ma hukumun abinda suke hukunci yayi muni ba haka bane mai bin Allah bai da mai kin Allah mai sun manzo Allah bai da mai kin manzo Allah mai rungume da shari'ar Allah yana aiki da ita bai da wanda ya ba ta bayi watsi da ita za su dai to haka wanda yake yawan da'a daidai da wanda yake yin sabo wanda yake musulunci daidai da wanda yake kafirci a wata ayar Allah ta'ala ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala adh-dhulumatu wala an-nur wala adh-dhillu wala al-harur wa ma yastawi al-ahya'u wala al-amwat inna Allah yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur أو تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون أدوك علينا أبن الله كي تشاء مكاهو ده بيجري باسو زماني دهو ده هكي باسو زماني إنوا درانا باسو زماني وأنا سيتشي والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ما إيماني ده أيكي واري بيه ده ده وندكي مونا أيكي saboda kada ka aji mutane matsayi guda Allah ya ba mutum su darajar su daidai kusancin su da Allah darajar su daidai imanin su darajar su daidai salihancin su da ayyukan kwaransu a wata yar Allah ta race amna tsalul ladina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ard amna tsalul muttaqina kal fujjar shina yiwa musayyaba su imani da aikin kwarai su zama kalmufsiri da fil ardi daidai da mabarnata a cikin ƙasa am naj'alul muttaqina kal fujjar ko yana ya masu tsoron Allah su daidai da masu fajir ba da su gaba guda so kenan ma'aunin mutane a wurin Allah yana tafiya ne daidai imaninsu daidai musuluncinsu daidai salihancinsu daidai alherinsu to kuma da haka Allah ta'ala yake so mu kalle su da haka ne kike wannan la yastawi ashabun nar wa ashabul janna yan wuta ba su haduwa da yan aljanna ba dai suke ba ashabul jannati humul faizun yan aljanna sune masu cikakken rabo zaka baka hada wanda Allah ya sa shi a ni'ima da wanda Allah zai sa shi a azaba sai la ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله da mun saukar da wannan qur'ani akan dutse ne la ra'aitahu khashi'an da ka ganshi ya surmuya ya sunkuya saboda tsoron Allah mutasaddian min khashyati Allah da ya tsatsage saboda tsoron Allah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas wadannan misalai ne da muke buga su ga mutane la'allahum yatafakkaruna ko da za su yi tunani idan ya kasance dutse yana fargaba in aka saka masa da alqur'ani waye fi kamata ya fargaba in qur'ani ya karanta qur'ani ko in alqur'ani suka zuciyarsa mu yan adam wani zai ce to shi dutse yana ji ne yana gani ne yana da ihsas sai mu ce to Allah dai ya faɗa ko ba haka ba kuma wanda wannan a wurare da yawa Allah ya faɗi abubuwan da muke gani kamar ba su ji ba su gani cewa suna ji suna gani muna ganin ba su motsi cewa suna motsi tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu sabbai bakwai suna ma Allah tasbihi ƙasa tana ma Allah tasbihi wa man fihi duk wanda a cikin su yana tasbihi sai ta kai wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba wani abu kwata-kwata wanda baya tasbihi ga Allah sai ce walakin la taqahuna tasbihahu amma ku ba ku gane tasbihin to kaga shi kenan matsalar gaibi ce zaka baka tsaya cewa ya abin yake matsalar gaibi baka bincike cewa sai ka gano ta saboda ta fi karfinka hankalinka ba zai kai gare ta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa irin wannan sun faru lokacin da yake zuwa kogon hira yana ta'abbud lokacin khadija kafin a aiko masa wahayi manzo Allah kan shuda da wani dutse da dutse wuce kace assalamu alayka ayyuhan nabi dutse yana masa sallama yana masa gaisuwar annabta amma manzo Allah lokaci bai sani bai san manufar wannan sallama to da annabtar ba ta riga ta zo ba alamunta ne to abubuwa da yawa sun faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar lokacin da aka yi masa mimbari da yakan jingina ga ginshiki na kututturen iccen dabino sai ya hudu ba da mutane suka yi yawa sai wata mata ta ce manzo Allah kamar mu da muke mata can baya ba mu jin hudu ba da kyau da kuma kun ga babu lasfika sai ta ce ina da yaro abin nan kafinta wani barumi ne bature ne kafinta yana harkar sana'ar katako kirista ne sai ta ce ko in sa ya maka mimbari manzo Allah ce babu damuwa sai ya masa mimbari mai hawa uku sai aka kawo manzo Allah sallallahu sai aka azan su tsakiyar masallaci daga gaba ta yadda in ya hau na nesa za su hango shi sannan muryarsa za ta ƙara tafiya a lokacin da aka azamin barin banzu Allah ya zo zai shuɗe ta wannan ginshiƙin da yake jigina gare shi sai ga ginshiƙi yana wato kuka yana harko irin kukan da jinsiri yake idan ya buƙaci mamarsa ta ba shi nono manzo Allah har ya wuce zai hau kan mimbari sai da ya dawo rungume shi kamar mai lallashi sannan ya shiru to kaga in kace jamadat abubuwan da ba ba mu ganin suna ji ba su ji to gashi ta tabbatar suna ji kuma Allah ya tabbatar da wannan jin nasu a wurare da yawa a Qur'ani ba muna da sura mai sunan suratul naml ba suratul ruwa ko aya nawa gare ta Allah rahma naml ayoyinta na 94 ko wani ya karanta ta ga sallah yana tartili balarabe sai ya ji an tsawaita da sai ce wani suna wanda sura an ka ce suratun namle to da isha'i ne da asuba ya ka ce malimin ka sassauta mutane sun hana ya ce alamtara kai fafa ala rabbuka bi asabil fil sai balarabe ce assalamu alaikum ya ce idan tururuwa ta damu da tsawo ita giwa sai a zuhur ke nan a suratul fil a suratul naml Allah ya ba mu labarin tururuwa na magana annabi sulaiman ne da ta kaga shagon da kake zato ba haka suke ba iyaka kana da limitation kana da iyaka ga masaniyarka kana da iyaka ga ilimi ba komai ne kake ganewa ba Ubangiji ana yana sai nuna mana girman wannan alƙur'ani da cewa inda wato zukatanmu suna iya gane girmansa to ga saukar alƙur'anin ta yi musu nauyi sosai duwatsu da yake sun san maganar Allah inda za a saukar da maganar Allah a kansu tattaɓewa za su to mu kuma abin da ake bukata gare mu mu kwantar da hankali mu yi karatun mu kwantar da hankali mu yi tadabbur mu fahimce shi mu gano ma'anarsa mu yi aiki da shi akwai irin wannan aya da Allah ta'ala ke cewa yana ji a suratul ra'd walau anna qur'anan suyirat bihi al-jibal aw qutti'at bihi al-ard aw kullima bihi al-maut inda akwai wani abin da ake karantawa duwatsu su gudu ko abin da ake karantawa ƙasa ta yanke ko abin da ake karantawa a sa mamata su yi magana to da wannan ƙur'ani ne to da girman darajarsa a bakar Allah ta ce wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah cikin duwatsu akwai wanda ke budewa ƙoramar ruwa ta fita daga cikinsa a cikinsu akwai wanda ke tsatsagewa ruwa su fito Allah ce wa inna minna lama yahbitu min khashyat akwai dutsen da ke surbuya don tsoron Allah to kaga in ka dauka abubuwan da muke gani ginshiki gashi nan bangaye tituna kana ganin kamar ba su abin da suke ba duk sun maka shaida ranar kiyama suna nan kulle da abin da kake sannan sai Allah ya ce mai
والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم kamar ba mu fassara ƙarshen waccan ayar ba ko Allah ce wa tilkal amsalu nadribuha linnas waɗannan misalai ne da muke buga ma mutane su la'allahum yatafakkaru da domin su yi tunani wato ubangiji yana buga mana misali saboda kwakwalwar mu ta kama mu alba cewa inda za a saukar da Qur'ani ga duwatsu za su tattafe to yana da kyau kai ka auna zuciyarka kai tunani kai ne ya hana wannan Qur'anin bai tasiri akan ka alhali yana iya tasiri akan duwatsu to duk lokacin da ana karanta Qur'ani zuciyarka na kaduwa kana ji imani na karuwa to ka gode ma Allah zuciyarka tana da rai amma duk lokacin da ana karanta Qur'ani kana ji kamar ba karanta duk lokacin da ana wa'azi baya amfanin ka Allah ya ce baka jin ya ce Allah ya hana baka iya bari to zuciyarka ko dai ba ta da lafiya ko ta kama hanyar mutuwa ko kila ma ta mutu gobe Allah ka kiyaye mu huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu Allah shine ubangijin nan da babu wanda ya cancanci bauta in ba shi ba alimul ghaibi shine masanin gaibi was shahada shine abin da yake Allah ya san abin da yake bayyane haka Allah shi kadai san faida boye idan kai magana za mu sa abin da ke cikin ranka in ba kai magana ba kuma Allah zai sa da ke Zaka shi ya san abin da aka ɓoye da wanda aka bayyana. Huwar Rahmanun Rahim shi ne mai rahama mai jin kai. Wallahu lazi la ilaha illa. Allah shi ne Ubangijin da babu wanda ya cancanci bauta shi. Wannan la ilaha illa hudun da Allah ya maimaita, duk duniya ba kalma mai daraja irinta, ba kalma mai nauyi irinta. ba kalma mai albarka irinta kuma a ranar alkiyama ba abin da ke tsirar da mutane sai ita duk wanda bai da ita wallahi ba ya tsira amma in kana da ita to albishirinka duk wahalhalun da ake sha za ka tsere musu akwai hadisul butaka hadisul kati Yanzu Allah ya ba da labarin wani ne wanda fayil inda tara gare na zubi. Bai da komai banda kati guda shi ne kalmar shahada, amma sai da ya tsira. Sau da in Allah ya ka musulmi ka gode ma Allah. In Allah ya ɗan uwanka ba musulmi ba ka tausaya masa. Sau da matukan baya da wannan katin ba yadda za a iya buɗe aljanna. Ku duba kullum ana Allah na kusanto muna da lahira da aljanna yanzu idan ka je manyan hotels kati ne za a yi programming da lambar ɗakin ka ko? Kana shafa makoba sai ta buɗe. To inda baka da wannan kati akwai dubarar da za ka shiga ɗakin nan? Haka wannan kati yake. Shi ne ƙofi shi ne mabuɗin shiga aljanna. Da zaran kana da katin la ilaha illallah za ka shiga aljanna. Yanzu zaɓen da ya gabata. Wani zo ya tsaye ce na so ya jefa ƙuri'a ina katin ka sai ka yaba ne da su. Da za a yi jefa ƙuri'a. ku gare ba katin ke jefa ƙuri'a ba ko akwai takarda ballot paper wanda ake ba ka takardar dangwala ko ana ba shi to kullum ana ba mu misalai don mu gane a alƙiyama in ka zo da kalmar shahada ka zo da maguɗi aljanna in baka zo da ita ba to babu dabarar da zaka ta saka shiga aljanna lan yadkhul aljannata illa nafsun mu'mina ba wanda zai shiga aljanna sai wanda da imani Allah ya maimaita huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa sai ya jero sunan masu albarka yace al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbar al-mutakabbir nawa kenan takwas ko yace subhanallahi amma yushrik huwa Allahu al-khaliq al-bari al-musawwir sha ɗaya kenan in kaɗa da Allahu ɗin ya zama sha biyu sai ce lahul asma'ul husna shi adda sunaye makura ga kyawu al-husna jam'i jam'i jam'i ne na ahsan ba jam'i ne na hasan wato kowane suna daga cikin sunan Allah ahsanu ne mafi kyau ne don ka tara su sun zama husna sunaye ne mafi kyau da kamala da albarka wallahu allazi la ilaha illa hu Allah shine babu wanda ya cancanta bauta sai shi almaliku shine sarki shine mai iko wanda duk iko yana ga hannunsa kuma shike bayar da shi inda ya so sannan wanda komai bai fita daga ikonsa ba kuma kowa bai fita daga ikonsa ba kuma babu wanda ya sai tambaye shi bisa yayi abu cikin ikonsa zaka shi kadai ne salamun fi mulki shine mulkin salamu lafiya bai da matsala amma mulki na dan adam yana da matsala yanzu misali ka mallaki handset an jima sai wani ya sace shi kaga shi mulkin da ba cikakke bane ka mallaki mata sai ta zo ta mutu wani baka waye gari ko ba ka da ita ko ba ka ba ka mallaki gida sai zo ya kone ta kaka kenan ashe duk abin da ka mallaka kai mulkin ka ba cikakke bane shi ko Allah cikakken mulki gare shi don haka daga cikin sunayensa al-malik al-quddus shine al-muqaddas tsarkakakke السالم من كل آفة السالم من كل عيب السالم من كل نقص الممجد المعظم شيني القدوس mai cikakken girma da tsarkaka sai ce assalam shine kubutacce shine tsarkakacce mun faɗi mun maimaita ce assalam dinnan sunan Allah ne sannan mai shiga ga kowane suna mulkinsa salamun ne, izzarsa salamun ce, rahamarsa salamun ce, uwarsa salamun ce, duk sifofin Allah salamun ne, mana ba su da tasgaro ba su da matsala. Yanzu misali cikin ɗabi'un na Adam, ba ana son mutum mai sanyin hali ba, amma sanyin hali yakan kai inda zai cuce ka. Sai zama kana shugaban ƙasa amma ka naɗa ministoci su fi ka iko. sanyin hali na iya sa a gidanka yi abin da ba ka so kun baka yarda ba kun baka iya magana kaga sanyin halinka bai amfani ka ya samu matsala ƙarfi a cewa ne yana da ƙarfi wannan ba dun ƙware ne ba to ƙarfi na iya sa kai zalunci kaga ba salamun bane to assalam sifa ce shabila da sunayen Allah sannan kuma yana ɗaya daga cikin sunayen Allah don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sunan Allah ne da ya ba mu domin mu gaida junanmu tsakanin. A hakika ni ma, sallama ita ce gaisuwar ibil Adama gaba ɗaya. Domin lokacin da Allah ya halitta annabi Adam a.s. mala'iku sun zo sai suka yi mashi wannan gaisuwa. Kuma Allah ya ce masa wannan ita ce gaisuwar ka ita ce gaisuwar zuri'a. Zaka sallama ita ce gaisuwar bil Adama. Inda ba musulmi ba gane ya ne musulmi. kuma an ɗebo ta ne daga sunan Allah na salam shine kubuta shine aminci shine zaman lafiya to lokacin da ka gaba da ɗan uwanka kai masa sallama kamar ka kwantar da hankalin su cewa cuta ba ta za ta zo da gare ni zuwa gare ka ba zan cuta maka ba ba zan ha'ince ka ba ba zan maka sharri da kai na cikin sunan Allah al-Quddus ina cikin sunan Allah as-Salam al-Mu'min mai gaskatawa المؤمن mai gaskata manzannin duk abinda manzannin su suka zo da shi Allah ne yake ba su hujjoji da zai gaskata su sannan almu'min mai amintarwa shine mai bada aminci shine mai bada zaman lafiya shine wanda ya amintar da bayan su da ba zai taɓa zalunta su wala yuzlimu rabbuka ahada wama rabbuka bizallamin lil abid ubangiji baya zalunci inna allaha la yuzlimu mithqala dharra ubangiji baya zalunci ko daidai kwayaje wa in taku hasanatan yudha'if in aka yi aikin lada ninninkawa ke ridin kiyawa yake zai na cikin ma'anan sunan Allah al-mu'min al-muhaimin mai cikakken iko al-mu'min al-muhaimin ko shine wanda yake da haimana wato yake komai da iko sai ke faruwa idan dan adam ya ce da wannan sifa za mu ce shi mai mamaya amma Allah ba za mu ce shi mai mamaya ba domin baka mamaya sai ya zan da baka da iko yanzu sai ka mamaye ko ba haka ba to almuhaimin mai cikakken iko al'aziz buwayayye wanda ba a iyawa da shi wanda ba a rinjayarsa almutakabbir mai cikakken girma alkibriya'u aljabbar shi ne mai cikakken rinjaye mai cikakken rinjaye yana cikin jabarut rinjayen Allah cewa ya rinjaye komai ni ba gaba ba duka yake kamin nan a tafsiri ba bari mu koma ma'ayar al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir shine mai cikakken iko don haka da al-azamatu da al-kibriya'u tufafin Allah ne ba ɗan adam bai sa su ɗan adam bai girman kai in kayi za ka samu matsala za ka mutakabbiru shi ne Allah domin shi ya cancanci ya yi hakan subhanallah amma ya shirku sarki ya tabbatar ma Allah daga abin da suke haɗa shi da shi da shirka wa'annan sunaye na Allah su ne usulin sauran sunaye sunayen nan goma sha biyu da Allah ya mata duk sauran sunaye suna komawa ne gare su zaka ce Allah ya kawo su nan sai ce subhanallahi amma yushriku huwa Allahul khaliq Allah shine mahalicci duk abin da aka halitta shi yayi shi wallahu khalaqakum wama ta'malun shi yayi ku yayi abin da kuke yi albari'u shine mai kaga halitta albari'u da alkhaliqu su yi tarayya kan yin halitta albari shine wanda shi ke farawa ba sai ya yi kwaikwayo ba yanzu duk abin da ɗan adam yake kwaikwayo da yake yanzu wannan kyamarar da ke gabana daga karatun idon halitta ne idon ɗan adam misali da idon dabbobi da yadda suke ganin abubuwa su ɗauku hotonsu daga nan aka gano aka yi kwaikwayo aka yi kyamara to shi Allah bai kwaikwayon komi yake ƙagawa shine albari'u ma da labadi'us samawati wal ardh المصور شيني من سورة تابا لفتد قومي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى شيك في الدقومي لسيقى ديكس انتك اللي جاكي تدعك يدبن انتك اللي دوكي تدعك يدبن انتك اللي صوصو سيقى صوصو يدبن haka mutane haka aljannu haka mala'iku haka itatuwa komai da komai وجعل وبدا خلق الانسان من وشيني المصور saboda wannan bajinta ta ubangiji ta zaman sa musawwir ya hana mai hoto ba ai da duk abin da Allah yake halitta ya busa masa rai kai ka zana kai kwaikwayi Allah ba ai da ba amma wannan kyamarar ita ba zane bane ɗauka ne shi yasa ba yin hoto take ba ɗaukar hoto take amma artist wanda zai zauna yana kallonka ya zana goshinka ya zana gira zana idanu zanan ci kaga na koyo ne amma lokacin da zaka tsaya gaban madini me zaka gani kanka zaka gani ko to inda zaka samu wani abin da zai tsayar da wannan hoton sai ba ka kai hoton ba a ganin sa a ce wannan abin da wane yayi halitta Allah ce idan ka aje hoton shugaban kasa sai a ce wani ne wannan a sama inda wani zai yi art ya zana shugaban kasa da hannunsa ba sai a ce wannan aikin wani ne yawwa kaga suna da bambanci Allah ce lahul asma'ul husna yana da sunaye kyawawa masu dimbin yawa wanda shi kadai sai ya karsu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard duk wanda a cikin sammai da ƙasa ya nemi Allah tasbihi wani da lisanul hal wani da lisanul maqal mun gode ma Allah muna yi da lisanul hal don me yayi lisanul hal in gajiya ta kama ka baka sanin sadda zaka dinke yake bacci tasbihi ne kake ma Allah sannan kuma ka waye gari ka ce me alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kai tasbihi da lisanul hal kuma kai da lisanul maqal وهو العزيز الحكيم الله بوايي ne mai cikakkiyar hikima da gwaninta to kaga anan sai Allah ta'ala ya ba mu ka'ida yace lahul asma al husna Allah yana da sunaye masu tsananin kyau daga cikin kyawun su Allah na son su Allah na son sunayensa kuma Allah na son abin da suka kunsa na sifofin kamala kuma Allah na son mu kira shi da su kuma Allah na son mu roƙe shi da su mu nemi biyan bukatunmu da su akwai ayoyi a alƙur'ani wanda Allah tabaraka wata'ala ya yi maganin asma'ul husna a cikinsu walillahi al-asma'ul husna سورة الأعراف فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ألا ينادى كاواوا سوناي فادعوه بها كتراش السوناي كتراش الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار كتراش دو إن سوناي سننكروا إيش دو إن سوناي اللهم يا غفور اغفر لي اللهم يا رزاق ارزقني اللهم يا وهاب هب لي من لدنك رحمة وذرية صالحة كروك ايش دسو فادعوه بها كبوتا مسا دسو اللهم يا تواب تب علي انك انت التواب الرحيم وذروا الذين يلحدون في اسمائه كبر ما سوء الحادي اتي سنه za mu yi maganar ilhadi da nau'o'insa da me ake ce mai ilhadi Allah ce sai zo na makanu ya amalo za a saka musu bisa ga abin da suka kasance suna aikatawa a suratul isra Allah ta'ala ya ce qul ud'u Allah aw ud'u Rahman ayyamma tad'u law al-asma' mushrikai ba su san sunan Allah ar-Rahman ba da haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sun ce ba musamman nan sunaye sai Allah ya ce qul ud'u Allah aw ud'u rahman ka kira shi Allah ko ka kira shi ar-rahman ayyamma tad'u duk wanda ka kira daidai kake lahu al-asma'ul husna dama yana da sunaye al-husna masu tsananin kyau a suratu taha Allah ya ce Allahu la ilaha illa hu lahu al-asma'ul husna kaga shi wurare da dama cikin Qur'ani Allah ya faɗa mana yana da me ya faɗa mana yana da sunaye masu wa'annan sunayen da Allah sunaye ne na yabo sunaye ne na godiya sunaye ne na girmamawa sunaye ne na tsarkakewa sunaye ne na kamala sunaye ne na albarka sannan sun kunshi ayyuka na hikima da maslaha da adalci da kyautatawa sun cancanci a yabi Allah saboda su sun cancanci a yabi Allah saboda su sanin waɗannan sunayen da Allah yana cikin tauhidi shi ne kaso na uku na tauhidi muna da tauhidi ko kaso na hudu na uku ma muna da tauhidin rububiya ko muna tauhidul uluhiyya muna tauhidul asma in ka ce baka so rabe rabe sai ce duk dunkule su duk dai tauhidi amma ce ma Allah rabbu bai cikin tauhidi ce ma Allah ilahu bai cikin tauhidi sunayen Allah ba su cikin tauhidi to mun karkasa mun karkasa ne don karatu ya soki amma a karatu wani ya fi wani game da alkur'ani akwai surar da ta fi kowace daraja wacce ce alhamdulillahi rabbil alamin akwai ayat da ta fi kowace daraja wacce ce Allahu la ilaha illa huwal hayy to haka a kasu kasun tauhidi da kaso so kashe kashe da ilimi babu ilimin da ya kai darajar tauhidi saboda me kowane ilimi yana daraja ne idan an dubi abin da ake abin da yake karantarwa idan ka ce wane likita ne sai ka ce masha Allah ya san ilimin lafiya tawa dan adam sai ka ce ta wannan shi ma likita ne amma na dabbobi kaga duk dukkan su likitoci ne amma su kan tsakanin suna gani akwai fifiko saboda wannan lafiyar dan adam ya sani wannan ta dabba ko kusa wani abu karatun lafiyar dabba ya fi wahala amma wannan ya fi shi daraja saboda shi namu ne in mu mai lafiyar ba lafiyar dabbobi na amfanin mu ita dabba ba ta magana so kafin ka gano ba ta da lafiya ka gano matakin ɗauka a kanta an shawar ko ba shawar shi yasa ko cikin likitoci likitan yara shi ko yana da wata hikima saboda yaro bai faɗa maka sai dai ta kuka amma a haka zai yi nan yayi na har ya gano matsala kenan ilimi yana daraja ne da daraja abin da ya kunsa to tauhidi me yake karantar da mu Allah saƙon Allah manzannin Allah mala'ikun Allah littattafan Allah alƙiyamar da Allah zai tayar gidajen da Allah zai samu to duk a tauhidi me yafi daraja sani shi Allah din kansa wannan shine tauhidul asma'i sunayen nan na Allah suna ƙunshi da sifofi na daraja sifofi na banƙai shi yasa Allah yake yabon kansa da su yana ce Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganan sunayen Allah 99 ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala janna Allah yana da sunaye 99 dari ba daya duk wanda ya kirge su zai shiga aljanna kamar yaya ya kirge su kawai in iya haddace su eh in iya haddace su yana ciki amma ba shi kadai ba in san ma'anarsu eh ka san ma'anarsu in yi aiki da abin da suka kunsa eh ka yi aiki da abin da suka kunsa in bauta ma Allah da sunayen nan da sifofinsa eh ka bauta masa da su in kira shi da su eh ka kira shi da su idan ka haɗa waɗannan to man ahsaha da halal janna malamai a tarihi sun yi ta ƙoƙarin su gano shi sunayen nan na Allah tasa'in da tara ya suke. Akwai hadisi a Bukhari da Muslim shi ne muka karanta, cewa Allah na da sunaye tasa'in da tara amma bai kawo su. Sannan babu wani wuri guda inda annabi salatu ya kawo sunayen. Kaga shi matsala ta koma ta ne, ta ijtihadi da ƙoƙari na malamai, don haka malamai suka dukufa. da farko farko su shine al-Walid ibn Muslim wanda al-Walid ibn Muslim malami ne daga cikin magabata an yadda da shi an yadda da hadisin sa amma ya kawo sunayen nan ba daga hadisi ba yana da malamai 'yan ƙasar Sham suka tattara sai suka kawo don haka da ya kawo wannan hadisi inna lillahi تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أعصار خلال الجنة تيجي الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المهي المميت الحي القيم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور casa'in da tara to sai aka duba a cikinsu aka samu kusan sittin da hudu cikin ƙura'ani to sauran ina ya samu su wasu ya same su a hadisai wasu kuma ya yi ijtihadi to da kaga tun da ijtihadi ya dole a saba masa sai aka samu malamai irin su ibnu hajar al-asqalani kai nasu kokari aka gangaro irin su ibnu usaimin irin su albani irin su abdul muslim al-abbad akwai wani farfesa ridwani shine karshe karshe wanda ya littafi bakan dame akan sunayen Allah shi ma yana shi ijtihadai amma yanzu kana buga ta google ka nemi littafin sa kafin littafin ya zo maka sai ka ga masu criticizing din sa ba sai masa gyara masu cin gyaran sa su da yawa saboda me yayi kokari matuka amma kuma ya tafka kura yanzu kaga cikin wa'annan suna da muka karanta akwai waɗanda babu cikin hadisi al-khafid al-mu'izz al-mudhill al-adl al-jalil al-ba'ith al-muhsi al-mubdi' al-mu'id al-mumit al-wajid al-majid al-wali al-muqsit al-mughni al-mani' ad-dar an-nafi' al-baqi ar-rashid as-sabur dubas hadisi ina ya samu su ƙoƙari ne ya yi sai ya duba wata aya sai ya bata ma'ana yanzu zai ce alba'isu ina ya samu wannan sunan yau mai ya ba'asuhumullahu ranar da Allah zai tada su sai cikin Allah alba'isu ne mai tayar to amma ai sai ce fayunabbi'uhum sai ka ce almunabbi'u ko ba haka ba almuhsi sai ce ahsahu Allah ta ɗauku almuhsi da sai malamai suka ce ƙofar sunaye takaitatta ce amma ƙofar sifofi yawa gare su idan Allah ya faɗi yana yin abu to za a sifaita shi da yana yin wannan abin amma ba lalle ne a ciro masa suna daga wannan sifar ba so da akwai sunayen da ba zai yiwu a jingina ma Allah su ba duk da yake yana da sifa ta yin waɗannan abubuwa. Don haka Ibn Hajar al-Asqalani ya yi nasa ƙoƙari a cikin Fatul Bari, sannan kuma yake ritisazin waɗannan ya suka ga wasu daga cikin wannan suna da muka faɗa wa'inda alwali ibn muslim ya kawo ya ce ba dukkan abin da Allah ke aikatawa ake bashi suna a ciki akwai sunaye akwai sifofin da Allah yana da su amma suna da ƙaidi yanzu misali tabaraka tala da ce wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin kaga makru na Allah yana rataya ne ga makru na kafiri baka baka ce Allah al-makir amma wa yankuru da yankuru wallahu khairul makirin innama inda innama nahnu mustazun fa alati Allah yastahzi'u bihim Allah yana musu izgili baka ce Allah al-mustahzi'u innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan suna kulla makirci ina kulla na makirci amma ka ce ma Allah bai kulla makirci sai dai mai kulla makirci ga masu kulla mu musulmi makirci to kenan suna da me suna da kaidi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna yaudara Allah Allah ke yaudara su ba sani ba to kenan ba dukkan sifa da ta zo ta Allah za a ba ta suna daga ciki ba. Bari mu duba littafin alkawa'idul musla fi sifatin laiwa Ismail Husna na Sheikh Muhammad Ibn Saleh al-Usaimin rahimahullah. Wannan littafin da insha Allah shi ne littafi na farko da za mu fara karatu a masjidin sahaba. sabon masallacin unguwar rogo wanda yake a new sahaba center a cikin wannan littafi ya yi magana matsayin wannan ilimi na sunayen Allah sannan ya kawo ƙa'idodi masu tarin muhimmanci da ya kamata mu sani na farko ya ce asma'ullahi ta'ala kullu a musu duk sunayen Allah kyawawa da sun kai matuƙa ga kyawu ta haka babu suna guda na Allah da ba mai kyawu sannan ce asma Allah ta'ala a alamun wa ausa sunayen Allah alami ne girshi ana kiransa da su sannan kuma sun kunshi sifofi da ka dace al-ghafurur rahim wa rabbukal ghafur dhur rahmati yana da rahma kaga da Allah ta'ala yace sami'un yana da sam'u basirun yana da basaru mai ji ne mai gani ne sannan mala ya ce sunayen Allah tauƙifiya ne ba ka samu Allah suna hankalinka ɗaya bai baka ce Allah yana yin abu bare ba shi suna shi ke sa ba kansa suna yanzu jama'a ko mu dai mu da an mutane yanzu ka gani kai ka sami suna bai da wanda babana ya sami ashe kowa na da sunansa wanda shi yake amfani da shi ba za ka zo kai ka sa masa suna to haka Allah ba a sa mashi suna amma shi ya sa ma kansa sunaye to sunayen da tara ne kawai ba su kaɗai ne ba akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin da yake addu'a as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzalta fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi ghaibik manzala na tawassuli yana ce ubangiji ina roƙonka da sunan da duk annaka da kulli sunan duk sunan da naka ne sammai ta bi nafsa wanda ka samu kanka suna aw allamtahu ahadan min khalqik ko kuma ka sanar da wani cikin halittunka aw ista'sarta bi fi ilmi al-ghaib indak ko sunan da aw anzaltahu fi kitabik ko wanda ka saukar da shi a wani littafin ko kuma sunan da kake ikanka da saninsa wannan ya nuna kenan Allah na da sunayen da ko annaba bai faɗa musu shi ɗaya bar baka sanin su to in haka ne kenan ba sunan sa 99 bane sun fi haka ba ba haka to muka je can gaba za mu ga Ibn Usaymin yana maganan hasrul adad asma'ullah ta'ala ghayru mahsuratin bi adadin muayyan sunayen Allah ba su da iyaka Allah kadai sai iyakarsu in kace ina da naira dubu zai nuna su kadai gare ka sai in kace naira dubu kaɗai gare ni ko amma kace ina da naira dubu sai zan baka da wasu banda su to Allah ya ce annabi ya ce Allah na da sunaye 99 sai ce bai da wasu a'a wa'annan 99 suna da ma'ana man ahsaha da khalaq to in muka diba alqur'ani ba mu samun 99 in muka dauko da hadisai ingantattu muka ƙara sun fi 100 ya za mu yi kenan sai a koma lailatul qadari ko ba haka lalle dai akwai ta kuma lalle tana cikin watan ramadan kuma labuda tana cikin goma na ƙarshe a goman kuma tana cikin witiri to amma wacce ce Allah ya bar maka sani me laifi kenan duk sunan da ya tabbata na Allah ne a Qur'ani ko a hadisi to sai ka bauta ma Allah da shi ka ka kirge shi ka kira Allah da shi da fatar ya zama cikin 99 ka shi kenan ba to in muka je gaba sai muga shi kuma Usaimin yayi nasa ijtihadi ya dauko 81 cikin Qur'ani ya dauko 18 cikin hadisi sai fara da Allahu al-Ahad al-A'la al-Akram al-Ilahu الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي kaga wasu baka ji cikin cikin wancan ba amma duk suna cikin Qur'ani al-haqqu al-mubin al-hakim al-halim al-hamid al-hayy al-qayyum al-khabir al-khaliq الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم كاكا وصولي أبكى جسكي وانت حديثا العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي أشياء أنا يا عبد القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب tamanin da ɗaya cikin ƙur'ani suke to sai ingantattun hadisai sai ɗauko aljamilu aljawadu alhakamu alhayyu ba alhayyu ba alhayyu da jin nauyi arrabu arrafiqu السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن الموطي المنان الوتر سجكة تسعين ترى wannan Usaimin ya fi inganci idan muka zo karanta wancan littafi insha Allah ta'ala za mu fayyace to daga ƙarshe ana nuna min lokaci akwai abin da kira ilhadi a sunayen Allah wa zarul ladina yulhiduna fi asma ku bar masu yin ilhadi cikin sunayen Allah mai ilhadi na farko Allah ya tabbatar maka sa suna ka kore ka ce baka yadda da shi wannan ilhadi ne ko kuma ka kore sifar daga cikin masu kore sunaye akwai jahamiya sun ce Allah bai da suna ko guda su su bai daina da suna wai in ka sa masa suna ka yi masa zati in ka yi masa zati ka kwatanta shi in ka kwatanta shi ka kafirta don haka sunan su Allah bai da suna sannan bai da sifa ko guda domin duk sifar da zaka bashi wani na da irinta a tunanin su mu'tazila sai suka ce a'a su su yadda da sunaye amma ba su yadda da sifa zaka sami'un ne bila sam'in basirin bila fasl bai ji ne amma fa bai ji bai gani ne bai gani mai ƙarfi ne bai da ƙarfi mai hikima ne bai da gwaninta mai ilimi ne bai da ilimi mai tausayi ne bai da tausayi kaga wannan tanaqudun malana illa sukutu lahu wa nasta'izu bi maulana min an-nar wannan ba karamin tuka da warwara bane to ash'ariya suka suka shiga tsakan dake ash'ariya kusan haifuwan mu'tazila ne imam abul hasan al-ash'ari mijin mahaifiyarsa shine jagoran mu'tazilanci na wannan lokaci amma daga baya sai ya ya nisanta daga i'tizal sai ya fidda wata mazhaba da ake kira ash'ariyya daga ƙarshe ya koma salafiyya kuma da Allah ya taimake shi bai da abin da zaka nuna ash'ariyancin nan in ba rubutun wasu ba amma shi din rubutu rubutun sa salafiyya ne alaman aji ahli sunna wal jamaa in kana so ka dauko maqalatul islamiyyin nashi in kana so ka dauko yana da littafi musamman kan sifofin Allah al-ibana fi tabyin ad-diyana to wannan ilhadi ne ka- ka- ka kore ma Allah suna ko sifa ilhadi ilhadi na biyu shine ka tabbatar ma Allah sifa ko suna sai ka ba wani irin sa ma'ana ka kamanta Allah da wani wannan shi ke ce mata tashbihi Allah ya ce laysa kamithlihi shay duk abin da Allah kai ba irin na wani bane amma wa huwa samiul basir a tabbatar masa da nasa amma ba tare da an kamanta da wasu ba ilhadi na uku shine ka sa ma Allah suna kamar da kiristoci ke kiransa faza al'abu ko ko falasifa su kira shi al'illatul fa'ila inda ka ba Allah suna da bai ba kansa ba to to- to laifi ne ilhadi ne a sunan Allah na hudu ka ɗebo cikin sunansa ka ba wani kamar yadda mushrikai suka yi Allahu sai suka yi Allah al'azizu suka yi al'uzza al'mannanu sai suka yi manata wannan duka ilhadi ne lokaci ya riga ya cika za ka za mu tsaya a nan da yake magana game da sifofi da sunayen Allah magana ce da kusan kullum bijirwa take a cikin karatu za ka za mu dakata a nan bi da makaranta bisa sawaba Allah ya ba mu ikon aiki da shi da mai kuskure ko tafi harshe Allah mana afara gafara wa subhanakallahumma